أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيو منارانر أسبر شدة وتر رمضان هجرة منذ الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda ya dace da 11 ga watan 6 miladiya aihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2016 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya aya ta hamsin da takwas a yau ma za mu tashi daga aya ta hamsin da takwas sai mu ɗora alaran ma Allah ya dawo mu da shi lafiya bayan ya yi balaguro kamar yadda muka gaya muku ya samu rasuwa kuma Allah ya dawo da shi lafiya za mu ci gaba da wannan aiki domin babu abin da zai tsaye da wannan aiki sai dai mutuwa da yarda Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da zamu yi za mu tashi zalika na tuluhu alaika min al'ayat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون نعم الله يتي ذلك wancan abubuwan da ya gabata a nan kalmomi ne ko kuma abubuwa ne guda uku aka hada za ismul ishara ne ana iya cewa za wancan sannan idan abin ya yi nisa sai a ce zaka to idan kuma ya ƙara nisa sai a ce zalika don haka wancan natluhu alaika wanda muke karanta maka ko muke baka labari min ayat yana daga cikin ayoyi wa zikril hakim da kuma zikri ko abin ambato ko abin tunatarwa alhakim wanda yake na cike da hikima shine alqur'ani mai girma in buku manta ba mun gaya muku cewa duk lokacin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wata kissa a ƙarshe Allah yana yin ta'aliki da cewa ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira wannan kissa ba a'a ta hanyar wahayi ne ya samu labari domin ya samu labarin yadda aka yi aka haifi annabi Isa ya samu labarin yadda annabi Isa ya yi magana da mutanen shi da mu'ujizojin da annabi Isa yake ɗauke da su to ta hanyar ba wani ya bashi wannan labari ba illa ta hanyar wahayi ya samu wannan sannan su wafd na Najran tawaga ta malaman kiristoci da suka zo lokacin da suka zo ne aka saukar da wannan wahayi kenan wannan yana tabbatar da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam ai misalin annabi Isa wato sha'anin shi mai ban mamaki a wajen Allah ka masali Adam kamar misalin annabi Adam ne khalaqahu min turab Allah ya halicci annabi Isa annabi Adam alaihi salam min turabin daga ƙasa thumma qala lahu kun sannan Allah ya ce mai ka kasance fa yakun sai ya kasance a nan malamai suka ce nan an yi tashbihin wato al'agharab bil gharib ne abu, abu mafi mamaki shi na aka kamanta da abu mai ban mamaki domin in muka kalli halitta ta annabi isa ba ta kai mamakin halitta ta annabi adam alaihi salam ba ina fatan kuna fahimta sannan kuma wannan ya nuna in za a kamanceceniya tsakankanin waɗansu abubuwa ba sai su sun yi kamanceceniya ta dukkan fuskoki ba domin idan ya zama to abubuwa sun yi kamanceceniya ta kowace fuska to abu guda ne amma duk yadda abubuwa suka yi kama sai an samu inda ake samun bambanci tsakankanin su da aka ce misalin annabi isa kamar misalin annabi adam ne ba ana nufin komai da komai irin da annabi isa ba ɗaya suke da ɗaya da annabi adam ba haka ake nufi ba a'a akwai inda suka yi tarayya akwai inda suka rarraba inda suka yi tarayya shi inda suka rarraba annabi adam an halicce shi daga ƙasa shi kuma annabi isa ba da ƙasa aka halicce shi ba ko ba haka ba sannan kuma inda suka bambanta annabi adam an halicce shi babu uwa babu uba kaga sun bambanta sanan shi ko annabi isa an halicce shi yana da uwa amma bai da mahaifi to kaga inda za su kamancece ne ya ta wajen rashin mi wajen rashin mahaifi sannan sun yi kamancece ne ya ta hanyar ban mamaki domin mi domin a ce an samu mutum babu uwa babu uba yana da ban mamaki ko ba haka ba kuma a halicci mutum babu mahaifi shi ma abin ban mamaki ne to amma halitta annabi adamu ta ban mamaki domin mi domin shi duka guda biyu abbaida wannan kuma an kawo shi ne ala wajhil ilzam dan saboda a nuna ma waɗanda suke da aƙida ta kiristanci in har sun yarda da cewa Allah yana iya halittar ɗan adam babu uwa babu uba to menene abin mamaki a halittu mutum da uwa babu uba duk kiristocin duniya sun yarda da cewa annabi adam bai da uwa bai da uba a to da annabi adam alaihi salam da kuma annabi isa alaihi salam wa ya fi cancanta ya zan Allah ko ya zan ɗan Allah wanda bai da uwa bai da uba ko to amma in musu in sun yarda da annabi adam bai da mahaifiya bai da mahaifi kuma ba Allah bane mutum ne to min babi aula su yarda da cewa annabi isa alaihi salam ba Allah bane shi halitta ce ta Allah ina fatan kun fahimce ni to wannan kuma shine zai kawo mu ga halittar da Allah subhanahu wataala ya ma ɗan adam dama halittar ‘yan adam ta kasu gida hudu kashi na farko shine wanda Allah ya halitta babu uwa babu uba shine wa shine annabi adam alaihi salam an halicce shi daga turab ƙasa ƙasan nan wadda aka kwaba ta aka caccanza mata halaye har ta zamanto halitta ko ba haka ba inda masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th فإنا خلقناكم من تراب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار nan da ake zancen turab da tsin ana nufin annabi adam alaihi salam babu uwa babu uba mutum na biyu hawa'u ita ko an halitte ta da mahaifi amma ba ta da mahaifiya khalaqakum min huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha kaga an halicci annabi Adam daga ƙasa amma ita ko Hawwa'u an ɗiba daga cikin jikin annabi Adam alaihi salam an halitta mishi mata shi kaga da zamu kaddara sai mu ce waye babanta annabi Adam alaihi salam to wa an mahaifiyarta babu asinu ko ba haka nan bane to sannan kuma annabi Isa alaihi salam kashi na uku shine dan adam wanda an ka halitta yana da mahaifiya amma kuma bai da mahaifi shine annabi isa alaihi salam shi yasa duk inda sunan shi yazo cikin alqur'ani sai a ce isa ibn maryam isa dan maryam don bi don bai da mahaifi to sai kuma kashi na hudu a duniya shine mutanen da anka halitta wato ta hanyar uwa da uba ko ta hanyar mahaifi da mahaifiya wanda su ko ana samu su ne ta hanyar cuɗaɗɗeniya tsakanin cuɗanya tsakanin namiji da mace wato falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma in dafiq shi yasa in ana tafsirin alkur'ani duk in an ka zo in ka ji an ce an halicci mutum daga taɓo to annabi adamu ake nufi in ka ji an ce an yi halitta an halicci mutum daga dan uwan shi to hawwa ake nufi in ka ji an ce an halicci mutum ba tare da mahaifi ba annabi isa ake nufi sauran mutanen duniya gaba ɗaya su ko abin da ya saura ta hanyar mahaifi da mahaifiya babu dan adam ɗin da za a samu a doron ƙasa ya hita cikin waɗannan halaye guda hudu ko babu uwa babu uba ko kuma akwai uba babu uwa ko akwai uwa babu uba ko kuma ya zamanto akwai uwa akwai uba ina fata an fahimce ni wannan kuma dan Allah ya nuna isar mulkin shi Allah subhanahu wataala ya nuna kudrar shi ta hanyar da duka zai iya jujjuyawa ya sa wato ya samar da dan adam ba tare da dole sai mun iya iyakance ikon shi ba da hikimar shi an gane wannan thumma qala lahu kun fayakun sannan Allah subhanahu wataala ce mai kun ka kasance fayakun sai ya kasance alhaqqu min rabbik wannan labari na gaskiya daga wajen ubangijinka yake fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka fala takunanna fala takun minal mumtarin afwan kada ka kasance daga cikin masu shakka waɗannan ayoyin guda uku ne a cikin alqur'ani biyu daga cikin su sun zo da nunu tawkid ash-shadida sannan kuma guda daga cikin su yazo da nunu tawkid al-khafifa anan cikin suratu ali imran al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin amma a cikin suratul baqara الحق من ربك فلا تكونن من الممترين sannan kuma a cikin suratu yunus fala takunanna min almumtarin to in har da alqur'ani ba ta zama ba da kyau ba ka san bambanci ba to cikin sallar tarawih da cikin sallar qiyamul layl sai an gana ma azaba dan wani sai na rike da alqur'ani kun san ba ba alarmomi adda matsala ba masu rika qur'ani suna bai da aran ba sai kaga mutun ya rike qur'ani ana tahiya duk inda kai kuskure sai ya kamo ka to kaga nan kuskuren fa shine nunun fala takunanna ko fala takun minal mumtarin in ka san nan cikin suratu ali imran shi kadai adda nunun guda to ka fita lafiya amma in ba haka ba to sai ka samu matsala cikin bakara fala takunanna alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir wancan kuma cikin suratu yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ina fata an fahimce ni amma anan alhaqqu min rabbik fala takun min almumtarin irin waɗannan ayoyin malamai suna bayani akan su bayani kuma suna cewa nan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya kasance daga cikin masu shakka shin yana shakka ko wasu suka ce baya shakka ina fata an fahimce ni tunda baya shakka al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam wal muradu bihi ummatu shi manzo Allah shi an kace kada ya shakka amma mu ake wa gudun shakka ta kama mu wadansu malamai suka ce a'a al-khitabu ibtida'an lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ciki shi zai fara shiga na farko shi aka hana ma da ya aikata domin shi ma shina ibada ne da abin da yake ji na alqur'ani kuma yana ibada da abin da aka umurce shi da shi da abin da aka hana shi da shi ina fata an fahimce ni fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka sai ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين تسي الله سبحانه وتعالى يتي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم duk wanda yayi jayayya da kai fihi a cikin al'amarin annabi Isa alaihi salam min ba'di ma ja'aka min al'ilm bayan abin da yazo maka na ilimi an fayyace maka an yi maka bayanin hujjoji daki daki kuma an kawo dalilai da suke nuna cewa annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne ko ba haka ba to amma menene aqida sai mu gane cewa anan waɗansu sun gane sun ki karɓar gaskiya ko ba haka ba to anan sai mu gane aqida ta musulmi ita ce aqida wasatiyya aqida ta tsaka tsakiya mu annabi Isa abinda mun ka dauke shi Abdullah bawan Allah ne wa rasulullah kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalima ce ta Allah wadda Allah ya jefa ta wato ga maryam alaihi salam ko ba haka ba sannan kuma wa annahu abdun la yu'bad annabi isa bawa ne wanda ba za a bauta mishi ba wa laysa lahu min khasa'isir rububiyyati shay sannan kuma bai da wata sifa ko guda ta rububiyya ta kasancewa shi Allah yana ci yana sha yana bacci yana kwana kuma yana mutuwa dukkan waɗannan abubuwa ne kuma waɗanda ba su zuwa ga Allah subhanahu wataala amma yahudawa mi suka yi sai suka rage ma annabi isa kima shi suka tawai mai da kima sai suka ce ai dan zina ne ko ba haka ba wala iyadu billah sannan su kuma kristoci mi suka yi sai suka ɗaukaka shi fiye da matsayin shi sai suka ce ai ba mutum bane mu kuma musulmi sai muka ce bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kaga ba mu yi mai irin abin da yahuda suka yi ba suka jefe shi da mummunar kalima sannan kuma ba mu ɗaukake shi ba muka kai shi mummunan matsayi to shi yasa a musulunci kullun tsakatsakiya ake tafiya kada kai wuce iyaka sannan kuma kada ka tauye ma abu haƙƙin shi wannan shine adalci kuma wannan shine musulunci na gaskiya ake tafiya akan shi ko kana shiri da mutum ko baka shiri da mutum to in yayi abu ɗari masu kyau yayi guda wanda bai da kyau in ma makiyinka ne to ka faɗi wanda da aka na kwarai amma yanzu idan mutum makiyinka ne in ya aikata dubu alkhairi sai kai shiru sai a dauko kuskure ne sai a gwada ma duniya abinda ake yi kenan wannan tabi'a ce ta Yahudawa da kafirai abinda turawa suke muna kenan yanzu yau in an kai hari guda kasashen turawa duk duniya sai ta jiya ko ba haka ba amma alkhairin da musulmi suke yi a duniya ina yake ba a gwadi ne musulmi suna ba da taimako a cikin kungiyoyi hatta da na duniya wadda suke na kafirai babban wanda ya fi ba da taimako a duniya a cikin kungiyoyi musulmi na shine alwalid dan sarkin saudiya abinda ya basuwa miliyar talatin da uku na ero a rinka taimaka ma mutane a duniya da aka tambaye shi da musulmi da kafirai musulmi kawai ko kuwa da kafirai yace kowa da kowa a taimaka mishi fi sabilillah Bill Gates miliyar biyu ne ya basuwa me yasa sunan Bill Gates ya fi yaduwa bisa ga sunan alwalid musulmi suna gina kamfunna a kasashen turawa an taba faɗa musulmi kaza yana da kamfani kaza yana da kamfani kaza musulmi suna gina masallacin ne dukiyar musulmi tana kasashen turawa ana jujjuyawa da ita musulmi suna can suna kere-kere manya-manyan ma'ilimta na ƙasar afirka da na ƙasashen musulmi suna can ture suna musu aiki an taɓa faɗin alkhairin su a sai dai in mutum guda ya kashe wani mutum guda sai a zabura a ce voila l'islam kun ga abin da musulunci da ke yi wannan kuma mu da kanmu musulmi in muna son mu tsira wallahi sai mun koma akan wannan duk yadda kake gaba da mutum ko da kafiri ne in yayi abin da yake daidai ka nuna cewa yayi daidai in yayi abin da ba daidai ba ka ce abin da ba daidai ba amma mu in muna son mutum to dan aljanna ne in kuma ba mu son mutum to dan wutar jahannama ne babu ruwan kallon mu da wani abu shi yasa suke kawo kissa wani bawan Allah an kai mai hukunci a nan duniya bayan an yi mai hukunci an kare yace to wannan hukunci ni na fi ganin tsananin shi bisa ga hukuncin da za a mai ranar tashin alkiyama an ka ce a'a kai ku hukunci na ranar tashin alkiyama ai babu hukunci iri ne yace eh haka ne amma dai naku yayin na tashin alkiyama tsanani me ye dalilin ka yace a lahira in za a yi mutum hukunci za a ɗauko ayyuka ne na alkhairi sannan kuma a ɗauko ayyuka ne waɗanda suke ba na alkhairi ba ko ba haka ba fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi ishatin rawdiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya yace ku ku da kuka zo za ku yi hukunci ba a dauko aiki na alkhairi ko guda ba sharri ɗaya na an ka zo an ka azami kawai an ka bi hukunci wannan ya tsanani to dan haka wannan bayan abin da ya zo maka na ilmi duk wanda ya jayayya da kai fa qul ka ce ta'alau ku zo nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku ma'ana su waɗannan kiristocin da suka zo waɗanda suka tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in habbu ku yarda ba to ku zo mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku abna'ana ƴaƴanmu wa abna'akum da ƴaƴanku wannan Imam al-Qurtubi yace wannan yake nuna cewa wato mutane in mutum ya haifi iya maza da iya mata to iyan da maza suka haifa sai ce iya nana amma iyan da mata sun ka haifa sai a ce ba iya nana ba gidansu na can daban yace wannan kuskure dalili kuma cikin wannan kissa lokacin da anka ce a kira ƴaƴa abna'ana wa abna'akum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini Hassan da Husaini kuma jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na amma ta hanyar wa ta hanyar Fatima to nan ku an ce abna'ana wa abna'akum ka san dai baka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gane alqur'ani ba da ya fitar da ƴaƴan shi da kankana na wajen mace ko ba haka ba wannan ya nuna cewa ashe jikan ka na diyar mace shi ma jikan ka ne in kuma baka gane wannan ba don wani tsaurin ka gare sai ce a'a kai mun tunda ba cikin qur'ani na mun ka gani ba wannan kissa da aka ruwaito kun san muna zabarin da mutane ba su yarda da hadisai sai alqur'ani to sai mu koma cikin alqur'ani a cikin suratul an'am Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda kun ji an ce wa min dhurriyyatihi dauda ku wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa musa wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya sai an ka ce wa isa kaga wa isa ai min zurriyatihi yana daga cikin zurriya sai ko ba haka ba alhali ko isa dukkan mu mun yi ittifaki cewa yana da uwa bai da uba kuma an danganta shi zuwa ga zuriyawa zurriya shi kenan wannan yake nuna cewa dan mace shi ma dan zurriya kai amma mutane sai ga suna bambantawa tsakanin ɗan da mace a'a ta hanyar gado an bambanta shari'a ta bambanta amma baka san wani mutum ne zai amfane ka ba sai ya zama to ta yiwu jikanka ta hanyar yakka mace shine zai amfani ka wancan ma wanda da namiji wahala banza ɗaya zai baka dama tsakanin kaka da jika akwai matsala sai ka zo shi baka wahala ya canye maka tuwo ya amshi maka yan kuɗin ka da kaka bashi na kai in ya samu aiki shi kenan ya manta da kai sai in ka mutu ya turo musu layatar ko shi musu mai sashi ce Allah ya ji kanshi faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum sannan mu zo da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum mu zo mu da kawunan mu kuma ku zo da kawunan ku thumma nabtahil sannan mu roki Allah fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin mu ce mu wato mu roki Allah la'ana Allah ta tabbata akan waɗanda suke makaryata ma'ana mu zo da mu da ku ku kristoci a fita ga hili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce to da mu da ku duk wanda yake da gaskiya Allah ya tabbatar da shi akan haka wanda yake akan ƙarya Allah shi la'ance shi Allah ya azabtar da shi to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kaka sai suka yi abin nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su shi da yace wa qad sallallahu alaihi wasallam wafna najran lidhalika lamma hajjuhu bihi faqalu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace ai wannan sai suka ce hatta nanzura fi amrina sai mun ce mun yi shawara lokacin da suka tai suka yi shawara thumma na'tika sannan mu zo maka faqala zawura ayhim laqad araftum nubuwatahu waɗanda suke masu ilimi daga cikin sun ce wallahi kun san annabin gaskiya ne kuma kun san abin da yake ga muku gaskiya ne wa annahu ma ba hala qaumun nabiyyan illa halaku waɗansu mutane ba su taɓa mubahala da wani annabi face sun halaka da kayar da ka hau hanyar ƙarya ka halaka duk makamanka duk iliminka duk dubaraka in dai bisa ga ƙarya kace wallahi kai a ƙasa yau da gobe yau da gobe sai an cin maka shi yasa mu musulmi duk wahalar da muke sha tabbas karko shi na ga wannan addini lalle ba mu da teknoloji yanzu ba mu da makamai ba mu da kaza ba mu da dogon bincike ba mu da satellite amma tun da mu adda gaskiya wallahi wallahi mu za mu ci nasara a ƙarshe shikenan fawada urrajula wansarafu sai suka yi ban kwana da mutanen su waɗanda suka yi musu shawara wansarafu suka dawo fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقد خرج ومعه الحسن والحسين منذ الله صلى الله عليه وسلم يا فتا ده حسن ده حسين وفاطمة وعلي يا فتو ده فاطمة وعلي وقال لهم يتي مسو إذا دعوت فأمنوا إذا ني الدعاء كتي آمن شين فأمنوا فأبوا أن يلائنوا سيسوك كيا سبو ده أنجا مسو وصالحوه على الجزية sai suka yi sulhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za su ba da jizya dama a ƙarshe tunda sun san gaskiya ne yanzu su zaɓa cikin abubuwa guda uku ko dai su karɓi musulunci ko kuma su ba da jizya ko kuma a yaƙe su wannan ita ce ka'ida sai suka yarda su rinka ba da jizya shikenan sai aka amince musu wannan aya da wannan kissa sai kun yi hankali yan shi'a suna kafa hujja da ita su ce nan da Allah ya ce fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa anfusana wa anfusakum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita da kowa ba sai da Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini sun kace kuma wannan riwaya tana cikin littattafan ku ya ku ahli sunna kenan wannan ke nuna cewa ahlul bait bakin waɗannan ne kadai su kadai an kace ko ko ba haka ba su an kace nan qur'ani ya ce abna ana wa abna aku bai kawo cikin ƴaƴan shi ko guda ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ƴaƴan shi na tsatso ba to shikenan wa abna ana wa nisa ana wa nisa'akum bai fita da mata sai ko guda ba ya fita da Fatima kenan ne wato ahlul baiti ana nuhin Fatima wa anfusana wa anfusakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da kanshi ya fita da Aliyu wanda ya nuna cewa kenan ahlul baiti bakin waɗannan in baka sani ba sai ka ce awo gaskiya mutanen da gaske suke yi sai an yi hattara a'a nan da aka ce ku kawo ƴaƴa ba ana nuhin duk sai sun kwaso sun zo da kansu gaba ɗaya ba waɗansu suna iya wakiltar wasu addu'a ce za a yi su ma ba cewa an kai su tattaro ba duk su kwaso mutanen garin su gaba ɗaya da matansu da ƴaƴansu a'a su zo da waɗanda za su wakilta su in dai suka zo da waɗanda za su wakilta su sune suka zo da kansu idan Hassan da Husaini da Fatima da Ali suka zo sun wakilci sauran ahlul baiti wannan shine abin da ake nufi ina fatan kun fahimta sai Allah ce inna hadha lahu al-qasasul haqq
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين Allah ya ce inna hadha haƙiƙa wannan labari da aka bayar lahuwal qasasul haqq shine zance na gaskiya shine labari na gaskiya tunda suka kiyar da su yi mubahala tabbat haƙiƙatan sun san ba akan gaskiya suke ba wa ma min ilahin illa Allah sannan babu abin bauta da gaskiya illa Allah sai Allah wa inna Allah haƙiƙa Allah lahuwal aziz shine an mabuwayi babu abin da ya buwayi Allah subhanahu wataala da abin da yake zuwa cikin hankalin kanka da wanda bai taba zuwa a cikin hankalin kanka babu abin da buwaye Allah alhakim Allah shine mai hikima yana aikata abubuwa ta inda ya kamata ya dace aikata su fa in tawallau idan suka juya suka bada baya fa inna Allah alimun bil mufsidin haqiqa Allah subhanahu wata'ala ya san mabarnata a anan da anka ce fa in tawallau idan suka juya fa inna Allah alimun bil mufsidin ba a ce fa inna Allah alimun bihim ba ya kamata a ce fa'in tawallau fa'in Allah alimun bihim ko ko fa'in Allah bihim alim sai an ka ce fa'in Allah alimun bil mufsidin domin a nuna maka cewa duk wanda ya yi imani da cewa annabi isa Allah ne to mufsidun mai yin ɓanna ne a bayan ƙasa wanda shi ne abin da suke gudu kullum muka ce musu ɓanna suke aikata su ce a'a wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun in mun ce musu kiristanci banna ne bayan kasance a'a ai su bauta ma dan Allah ne suke yi shine wanda yazo ya ceci bayi yabba da kai ne kaga banna su suke aikata bayan kasa shi ya samu ko sai su ce muna muna aikata ta'addanci alhali ko ƙarya suke aikata muna domin babu ta'addanci irin mutumin da ya sanya ma Allah kishiya ina fata an fahimce ni sai Allah ce qul ya ahlal kitab
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون bayan gaskiya ta tabbata sai aka kira su zuwa ga aiki da gaskiya kulka ce da su ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi malamai sun yi sabani anan waɗansu daga cikin salaf suna ganin nan su wafd na najran ake nufi ina fata an fahimce ni saboda sababin nuzul akan su yazo su ne suka zo suka tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Imam Al-Hasan Al-Basri da Imam As-Suddi suna ganin cewa ahlul kitab nan nasara kawai ake nufi tunda sababin nuzul akan su ya sabka amma waɗansu daga cikin salaf kamar imamu qatada suna ganin cewa yahudawa da madina su ake nufi amma zance mahi inganci da su yahudawa da su kiristoci dukkan su wannan aya ta shafe su domin mi domin nan za a kira su ne zuwa ga ibada Allah subhanahu wata'ala shi ko ibada zuwa ga Allah ta shafi kowa da kowa sannan kuma su wafdun nan jiran yanzu an kare tattaunawa da su sun kare sun gane akan wato barna suke kenan yanzu kowa da kowa ma yazo ta'alu ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalima wata irin kalima ce ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaman lugha da nahawu sai su ce kalima shi ne adadin kalima guda yanzu kamar inda ce Allah kalima guda Ibrahim kalima guda ila sai su ce kalima guda ina fata an fahimce ni wannan shine abin da suke faɗa ko ba haka ba shi yasa Ibn Malik ma a cikin Alfiya yace wa kalimatun biha kalamun qad yu'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am wani lokaci larabawa in suka ce kalima suna nuhin kalam amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wannan kuskure na asali duk cikin alkur'ani duk cikin larabci in ka ji kalima magana ake nufi amma in ka ji an ce kalima ana nuhin wato kalima guda yace to wannan min babil balagha ne babu inda zo cikin alkur'ani ko cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda an ka ce kalima ana nuhin kalima ɗaya ba haka ake nufi ba duk inda ka ji kalima to magana mai yawa ake nufi in kuma kana so ce ka ɗauki alkur'ani ka karanta wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kaga ita ce kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kaga ba kalma guda bace kalimatu shahada la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalmomi da dama ne ba kalma guda bace ko ba haka ba to dan haka duk inda ka ji kalima asalin shi a larabci yana nuhin magana amma daga baya ana iya ɗauka shi matsayin kalima guda amma su malaman dahu sai suka jirkita abin to dan haka ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalima sawa'in bainana wa bainakum wadda za ta daidaita tsakankanin mu da ku kalima ta sawa'in masdar ne domin kalima muannas ne ya kamata a samu wato abinda zai zamanto wasifa gare shi ya zamanto yana da ta'un ko ba haka ba to amma da yake masdar ne shi masdar la yuzakkar wala yuannas wala yusanna wala yujma shi masdar bai tashi aslin shi ta'alau ila kalimatin mustawiyatin bainana wa bainakum to mustawiya na sifa ne amma shi sawa'un masdar ne duk inda yazo cikin alqur'ani baya daukar ta'un domin masdar ba a maida shi muzakkar kuma ba a maida shi muannas mustawiyatin bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah kada mu bauta ma kowa in ba Allah ba wala nushrika bihi shay'a sannan kada mu hada wani mu yi ma Allah abokin tarayya da wani abu ko da wani mutum wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu ya riki sashe abin bauta koma bayan Allah to shi yasa wadansu suka ce to abinda ake nufi nan nasara kristoci don mi domin su ne suka riki annabi Isa matsayin abin bauta amma yahudu ba su ɗauki annabi isa abin bauta ba kenan nan tunda ana zancen wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah suka ce to nasaru ake nufi amma sun manta su kansu yahudawa sun rike waɗansu sun ce ƴaƴan Allah ne kuma suna bauta mishi wa gabanin nan su dalili kuma ka koma cikin suratul tauba wa qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat an nasara masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون kaga ashe su ma sun rike wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa don haka ayat ta shafi Yahudawa sannan kuma ta shafi Kiristoci fa in tawallaw idan suka juya suka bada baya fa qulu shahadu bi anna muslimun kace ku shaida mu kan mun mika wuya ga Allah mun yarda cewa Allah shi kadai shike baya da abokin tarayya a cikin bauta ya ahlal kitab
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ahlal kitab, ya ku ma'abuta littafi, Allah yana kiransu da ma'abuta littafi don saboda su suna da ilmi ba jahilai suke ba. Malami ba zai taɓa zamantowa ba ɗai da jahili wajen saƙon Allah. Idan aka ga mutum yana shan giya kuma almajiri ne sai a yi mamaki, ko ba haka ba, in an kaga malam tare da gayu yana aiki irin na gayu sai a yi mamaki, ko ba haka ba saboda shi ya karanta amma wanda bai karanta ba sai kai ku kyale shi saboda ba abin mamaki bane to kai da ka karanta shi yasa kullun Allah yake tura musu ku ba ɗaya da ku sauran mutane kuke ba ko da annabi ya bayyana kun san shi ba kun san sifofin shi kuma kun san abin da yake kiran ku akan shi gaskiya ne to lima tuhajjuna fi ibrahim don me kuke jayayya a cikin al'amarin annabi ibrahim kuna cewa ku da annabi ibrahim ku kiristoci ku ce annabi ibrahim da ku ne ku kuma yahudawa ku ce annabi ibrahim da ku ne am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara sai Allah ce wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di alhali ba asabkar da at-taura ba ba asabkar da injila ba illa min ba'dihi sai bayan shudewa annabi ibrahim kaga akwai abin ban mamaki ko ba haka ba annabi Ibrahim sai bayan ya shuɗe aka sabkar da attaura sai bayan ya shuɗe aka sabkar da injila to ya an kai zan yahudi ya an kai zan kirista kaga wannan kiran ƙarya ne to kullun mutumin da Allah ya ba daraja mutane suna son dangantaka zuwa gare shi ko da ba su aikin alkhairi ina fata an fahimci ni suna son su danganta kansu ga annabi Ibrahim saboda su ce su suna da asali mai kyau sannan kuma su aikata fadda suna jira ranar tashi alkiyama su kira bai da wani amfani ka danganta zuwa ga wani babban mutum in baka aiki irin nashi ba mun ji an ce baban kaliman ne shike bada sallah to in shi na da ɗa wanda bai yi karatu ba ko izib guda bai da cikin kai MC mai zuwa shi na fakare da yan mata in ya mutu sai a zuwa ɗauko shi a ce shi zama liman saboda baba ne liman ne me ya amfani kasance baban shi liman dole shi ma sai in yayi karatu sannan ake zakko a ɗauko shi a asa a ce ya cancanta ina fatan kun fahimce ni to kuma annabi Ibrahima ya shuɗe illa min ba'dihi to ta ina zan bai yahudi ta ina zan kirista wannan shi yasa imamu sa'di yace karatun tarihi yana da kyau domin mi domin ta hanyar tarihi ake gane waɗansu abubuwa ƙarya ne da annabi ibrahim ya rayu tare da annabi musa sai a ce yana yiwa ya yahudanci da ya rayu tare da annabi isa sai a ce ya kiristanci to amma ya rayu gabaninsu ya shuɗe to ya hanke kuma ya shiga wani addinin da sai bayan ya mutu da aka kirkira shi kaga hankali bai yarda da wannan ina fata an fahimce ni to kaga in kun san tarihin abubuwa kai tsaye kuna iya bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya wannan kuma in kana son ka gane shi koma cikin babin istilhaqi a cikin fiqh abinda ake ce ma istilhaq shine mutun ya ga da ya ce dan shi ne ko ba haka ba yana yiwa bace mai yayi ba dole ba wata tana ai aihuwa da ta yi jifa da shi ko ba haka ba kuma yana yiwa yaki ya barke ko ba haka ba mutum ya gudu ya bar ƴaƴa ne kamar yanzu irin abin da boko haram sai bayan shekara da shekaru sai mutum ya dubi wancan yaro sai ce dan shi ne to a musulunci akwai hukunci shi ko babu akwai shi ba turawa ne suka kawo shi ba to amma daga cikin sharuɗa waɗanda za mu ganewa sai mun kalli tarihinsu yanzu misali mutum ya zo ya ce wannan ɗan shi ne sai muka duba wannan yana da shekara arba'in wannan yana da shekara arba'in yana yi wa zan ɗani ɗan shekara arba'in yana yawa ɗan shekara arba'in mustahil to sai muka duba shi wanda wanda ya ce wannan ɗanai na uba yana da shekara arba'in ɗa kuma wanda an ka ce ɗan shi ne shi ko yana da shekara hamsin yana yiwa bai yiwa saboda shi wannan ma kafin ma ya zo duniya kaka an ka haife shi kuma kafin ya zo duniya ba zai yiwa ba dole sai mun ga shekaru to kuma sai muka duba tsakankaninsu wannan yana da shekara talatin da biyar wannan yana da shekara arba'in yana yi wa zan ɗalai ba zai taɓa yiwa ba saboda ɗan shekara biyar bai haihuwa shi to sai muka duba muka gani mahaifin yana da shekara sittin shi ko yaron da ake son a danganta shi zuwa ga wancan yana da shekara talatin yana yiwa kuma zai yiwa ba yana yiwa don ɗan shekara sittin yana iya haihuwa ɗan shekara talatin khalas to kaga ma'rifatu tawarikh kenan amma ana son a san tarihi ba don a aibantar da wasu ba ana son a san tarihi ba don a nuna an fi wani ba aikinka shine zai bambanta ka tsakaninka da kai da wani amma mutane yanzu suna amfani da tarihi sai su rike saboda aikata sharri ko ba haka ba ba haka ake bukata ba a'a don a kiyaye haƙƙin mutane don a kiyaye gaskiya sannan kuma don saboda mutum ya san asalin shi ba don saboda mu mutane alfahari ba shi wani abin da yake so kawai rike tarihi duk mutumin da yake son tarihi don yayi alfahari to bai da niyyar aikata alkhairi ga duniya son ɗaya da suka shi ce babana kaza ne babana kaza ne mamata kaza ce to kai kofa kana nan zamanin riddu aikin banza da yoshi falima ya ce to illa min ba'di afala ta'qilun shin ba ku hankalta abin da kuke yi ko ai hankali bai yarda da shi bai yiwa a ce mutum ya shuɗe bayan ya shuɗe kuma a danganta shi a ce wannan addini yayi wanda addinin bai ma san da shi ba a duniya masu hankali ba su irin wannan aiki sai dai aika bano da ku ha antum haula'i shin ha antum ya ku waɗancan haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm ga ku ku ne waɗanda kuka yi jayayya game da abin da kuke da ilmi akan shi ma'ana annabi Isa kun san wani abu akan shi annabi Musa kun san wani abu akan shi ko ba haka ba to falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm don mi ne kuke yin jayayya akan abin da baku da sani akan shi don mi kake yin jayayya akan abin da baka da sani akan shi wannan shi ne Allah yake zargin su abin da baka da sani akan shi duk abin da zaka faɗi ƙarya ne don ko ya dace da gaskiya baka san cewa gaskiya bane ko ba haka nan bane to kenan ƙarya kake yi to kuma yanzu shi ne abin da mutane suke aikatawa musamman a cikin addini mutane suna jayayya akan abin da ba su da sani akan shi kuma kowane irin abu zaka jayayya akan shi ka bari in kana da sani akan shi ko malami kake idan ka ga malami wanda yake yana da aqida wanda ba mai kyau ba domin ana koya ma mutanen da ba su da aqida ba su da aqida ta kyau a koya musu yadda suke muqabala da mutane ko yadda suke yin munazara da mutane ko ko su samu shubha wanda za su fatar da mutane da ita to in kana malami kaga ba za ka iya jayayya da su ba baka san hujjojin su ba kada ka tattauna da su ba don baka da ilimi ba saboda baka san hujjojin su ba da ka fara tattaunawa da dan shi'a in baka da karatu yanzu kana zama dan shi'a don zai dauko maka tarihi wanda ba na gaskiya ba ya tudan yama da na gaskiya ya baka ko ko ya dauko wata shubha wanda kai baka san yadda ake bambanta ta ba ba za ka yi amfani da ita ba gwamnatin Saudiya ta hana littattafan Shi'a wato shiga a cikin kasar sai manya manyan malumma su kadai suke da waɗannan littattafai don su suke iya karantawa su gano inda kuskure yake amma kai karamin ɗalibi kana ɗauka sai a wuce da kai kamar ɗan ƙala ƙato da ya fara da kai sai ce maka shin annabi da ya miye aiki da ka ce da ƙur'ani sai ce to duk waɗanda gashara daga nan ka samu ta kaga ya gane da kai da yawan jahilai haka aka tafi da su ko ba haka bai a'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alƙur'ani ya rayu mu ba mu gan shi ba ko ba haka ba rayuwar da ya ita ce aka rubuta mu da tarihin shi kamar yana zama tare da mu shi ne hadisi amma in ba haka ba shi kenan sai ka faɗa cikin ramshi ka ce kai gaskiya na annabi da qur'ani da yayi aiki Allah ya kyauta don haka dai in za ka jayayya ka yi jayayya da abin da kake da ilimi akan shi kuma wannan yake nuna cewa duk mutumin da bai yi karatun addini ba ya daina jayayya da malamai babban musibar da muke fama da ita yanzu jahilai su ne ke cin karo da malamai kaga mutumin da bai san komai ba cikin addini amma son shi kai sai yayi jayayya da malamai waɗanda suka yi karatu wannan abu ne wanda bai dace ba musulmi ya kamata kowa ya san matsayi ne ba ka zuwa garaji ka zo ka ce ma ɗan garaji shef ka ce mai bai iya aiki ba ko kana mai gardama ko mota ka kai mai sai dai kai kallo shi aiki ne ko ba haka nan bane in ka zo ka kai ma tela dumki kana zo ka gwada mai yadda za a yi da ka kwatanta mai irin wanda kake so tafiya ka ne za ka yi ba ka ce mai wajen season ga baka iya yanka nan ba baka iya yi nan ba ko kana ce mai haka nan to littafin Allah wasa ne addinin musulunci wasa ne mutum ya je yayi karatu ya zauna inda malamai shekara 30 40 kawai ka zo da ka hito da cikin gidanka ka yo hira da kai da matarka ka kare kijin dadi ka cika cikin katab da an zo an faɗi magana kace a ba haka nan bane shikenan mine ne kai jahilai jahiliya da malamai mine ne kai mutane ya kamata kowa ya rike matsayi ne yau in ana maganar likitanci dole a bar likitoci su yi magana bisa ga aikin likitanci in ana zancen jarida yan jarida su a za'aba dama su yi magana bisa ga abin da shahi jarida ko ba haka ba eh ana zancen siyasa an san waɗanda su sun shahara ga siyasa ko ba haka nan bane to ya za a yi su ko malamai a ce a'a kowa ma da dan siyasa da dan garaji da waye da waye da dan dako da kowa da kowa kuma malami ne shi ma shi da bada fatawa aikin shedan ne saboda yana son mutane su halaka kada su ba muta kada su ba malamai matsayin su domin in an ka bari malami yayi fatawa zai faɗi gaskiya amma in an ka bari jahili yayi fatawa sai a kama sai a yi ta tahiya shi yasa jahilai su ke nada malamai a kasashen mu sai ka ji jahilai sun zamna an yi fada an aza shayi wane malam wane ya fi malam wane ilimi malam wane kai ku sa ba mutane wuri malam wane ya shi ilimi wallahi malam wane ya shi ilimi su ko cikin su babu wanda ya san komi in an ka tambaye su to kakana za a yi a gane wani na fi ilimi daga cikin su a tambaye su a ce to mun ji kai ka ce wane ya fi ilimi kai ko ka ce wane ya fi ilimi kai ko ka ce to yanzu ba wannan ba wannan ba matsala bane don Allah kai menene dalilin da yasa ka ce wane ya fi ilimi kai me yasa ka ce wane ya fi karatu Allah ya gane da mu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine yake da cikakken sani ku kuma ba ku san komai ba ma kana ibrahimu yahudiyan Allah ce to annabi ibrahima ba ba yahudi bane wala nasraniyan sannan annabi ibrahima ba ba nasare bane ba kirista bane walakin kana hanifan muslima sannan annabi ibrahima ya kasance hanifan musliman akan tafarki na addinin musulunci wanda yake ya karkace ma dukkan waɗansu addinai in ba addinin musulunci ba wama kana minal mushrikin sannan bai kasance daga cikin mushrikai ba wannan raddi ne ga dukkan tsawa'if waɗanda suke danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam larabawa sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim nasu ne domin shi ya gina ka'aba nasu ne su ko yahudawa sun ce annabi ibrahim nasu ne domin shine baban yaqub ina fata an fahimce ni su ko kiristoci sun ce annabi ibrahima nasu ne shi ya zo da addinin kiristanci sai Allah ce a dukkan ku ƙarya kuka yi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima larabawa suna yi sun yi suru suna jin daɗi sai an kace wa ma kana minal mushriki bai kasance daga shehu mushrikai ba sai Allah ce inna aulan nas
inna aulan nas bi ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu والله ولي المؤمنين Allah ce inna aulan nas mafi cancantan mutane dangantaka zuwa dangantuwa zuwa ga annabi Ibrahim bi Ibrahima zuwa ga annabi Ibrahim lallazina tabauhu sune waɗanda suka bi shi akwai mutanen da suka bi shi zamanin shi ko ba haka ba waɗanda suka bi shi a zamanin shi suka yi imani da shi suka gaskanta shi suka bi aqida irin tashi قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده كاغتو أولى الناس كنبي إبراهيم للذين اتبعوه وأن سك بيش أتكن لوكة شي أتكن زامن شي وهذا النبي دولنا النبي شنو النبي محمد صلى الله عليه وسلم su ne suka fi cancanta su nagantu zuwa gare shi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da shi annabin ai wallazina amanu bi hadha annabi da waɗanda suka yi imani da wannan annabi su ne suka fi cancanta su danganta zuwa ga Ibrahim kenan don haka sai mu koma mu ne za a dangantawa domin shi annabi Ibrahim musulmi ne mu kuma fa musulmi muke iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي يوسف يتي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أكيد السوء إتتي مسلمتي kenan duk mutumin da ya yi musulunta shine danganta zuwa ga annabi Ibrahim amma wanda ya kirkiro ƙarya yake kasuwanci da addini ya ɗauko son ran shi cikin addini to wannan bai danganta zuwa ga annabi Ibrahim ba ko da jinin shi guda ne kabila guda suke da annabi Ibrahim to wannan bai cancanta ba baban annabi Ibrahim bai yi imani da shi ba to bai zamantowa daga cikin wanda sun cancanta da annabi Ibrahim amma wanda yake yanzu a nan ƙasar Afirka bai da dangantaka ko wace iri da annabi Ibrahim in ba ta addini ba to shine ya cancanta a danganta zuwa ga annabi Ibrahim kuna fahimta ta wannan aya tana ɗauke da wato abubuwa masu warware matsaloli na duniya na wancan lokaci da wannan lokacin da muke rayuwa a cikin shi bari in baku misali kun san gabas ta tsakiya tana cikin rikici ko ba haka ba isra'ila sun zo sun yi kaka gida sun ce ƙasar isra'ila ta su ci don mi don babansu shine annabi ibrahim nan ya zauna duk da makka zuwa ne yayi yayi ka'aba ya aje sashin iyalin shi ya koma kenan tun da kakakin nan su fiye da shekara dubu uku sun zauna don haka masallaci na kudus nasu ne tun da ƙasar babansu ce don haka falastinawa ba su da rabu su koma can cikin ƙasashensu kiristoci su kuma sun ce isra'ila ta su ci ko ba haka ba saboda bi saboda garin da an ka aihi annabi isa alaihi salam yana can cikin isra'ila yanzu babban iglis ta duniya inda an kahi annabi isa tana ina tana isra'ila can ne suke zuwa yin sallah ko ba haka ba mu kuma musulmi mun ce masallacin kudus namu kaga yanzu akwai matsala guda uku musulmi sun ce nasu ne kiristoci sun ce wannan wurin nasu ne sannan kuma yahudawa sun ce wurin nasu ne kaga in an ka kalli annabi ibrahima ya rayu a can sai mu ce a yahudawa su ne adda wannan wuri kenan ya kamata falastina su ba su wannan wuri in muka kalli cewa annabi isa a can an ka haife shi eglis wadda an ka haife shi wurin da an ka haife shi yana can can na kiristoci suke zuwa wajen yin aikin hajji sai mu ce kuma ƙasar isra'ila ta wace ta kiristoci ce amma in mun ka kalli musulunci sai mu ce nawa ne na musulmi ne domin addini na ƙarshe wanda Allah ya yarda da shi shine ne addinin musulunci masallaci wannan wanda ya bi addinin annabi Ibrahima, wanda ya bi addini na gaskiya tunda annabi Ibrahima baba Yahude bane, annabi Ibrahima baba Nasare bane, annabi Ibrahima musulmi ne don haka ƙasar Isra'ila ta musulmi ce, shi kenan. Domin mi domin wanda ya bi addini na gaskiya shi ne ya cancanta, yanzu bari in ba ku misali don ku gane. Mukaddarta mutum ya gina masallaci sai ya mutu, sai ‘ya'yan shi su bi addinin musulunci ba, sun cancanta da wannan masallaci sai wani mutum ya fito daga ƙauye musulmi da ya zo ya yi alwala ya cancanta da wannan masallaci to kun gani saboda alaƙar ta addini ce ba alaƙa ba ce ta jinsi wannan shi yasa kun ga duk siyasar da ake ana kokari musulmi su suka gina wannan masallaci sun karbi baitul maqdis kuma sun tabbatar da ibada don haka addinin da annabi ibrahim yake akan shi shine ake tabbatar suwa a masallacin qudus ba yahudanci ba ba kiristanci ba don waɗannan addinai ne na waje addinai ne waɗanda suke bare ba a san da su ba Allah bai yarda da su ba don haka bai halatta ba a bauta ma Allah da waɗannan addinai a cikin wannan masallaci ina fata ko fahimce ni wallahu waliyul mu'minin Allah subhanahu wata'ala shine majibincin lamarin mu'minai wanda kuma akwai tasliya in an ce Allah shine zai taimake ka in dai har kai imani da Allah Allah zai taimake ka kai hankuri nasara Allah za ta zo cikin kowane lokaci sai Allah ce mi wadda ta'ifatun
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يعلمون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى ود الطائفة وتجمع دقتكين أهل الكتاب تنا بوري تنا صو من أهل الكتاب دقتكين أهل الكتاب لو يضلونكم دارسون قتدكم abinda suke guri su fitar da ku ko ba haka ba wata jama'a daga cikin su amma Allah bai bayyana wace irin jama'a ce shin yan kadan ne daga cikin su ko ko masu yawa a cikin suratul baqara sai Allah subhanahu wataala ya nuna mafi yawancin su haka suke bukata wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan kuma ba wai su ahalul kitabi ba duk kafirin duniya abin da yake so ka koma kafiri iri ne duk munafiki a duniya abin da yake so ka koma munafiki ka kafirci fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wallahu yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما duk mutumin da ya kafirta mutumin da ya lalace abin da yake bukata kai ma ka lalace ka zan iri ne dan giya in ka zo ka ce mai don Allah ya taimaka ma da dala 40 ka ci abinci bai baka amma in kana shan giya sai jika goma yana sai ba in ka ce don Allah yunwa ne ka ji babu ruwa ne da yunwarka amma in dai banna za aikatawa yana basuwa ko ba haka ba in aka zo ana neman kuɗi wajen aikin Allah suna basuwa ba su basuwa amma in aka zo wajen aikin banzaha su da kansu gaba da listi kafin su zo in an ka tashi aikin Allah saboda sun karkata suna son su ja mutane zuwa ga aikinsu mun ki taimaka muku su jiran suka yi musabaka da aka yi ta alkur'ani ta lalace malaman musabaka su su yi kallon kokowa sai su ce mun san ana yin haka ko ba haka ba masu aikin Allah abin da yasa ba a taimaka musu saboda son aka yi su bari su dawo su lalace su bi waɗancan turawa abin da yasa ba su taimaka muna saboda ba su son mu zamanto wani abu mu bi addini mu son suka yi da yunwar da muke fama da ita da talaucin da muke fama da shi da yaƙe-yaƙen da muke fama da su mu rikita mu lalace mu koma kamar da za su koma wannan kuma har duniya ta tashi ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata kun fahimce ni wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum Allah ce ba kowa za su fatar ba sai kawunan su wa ma yash'urun amma ba su san haka ba saboda suna ganin kamar cin nasara za su yi tunda su adda makamai su adda technology su sun ka iya yanin duniya su suke da satellite su suke da kere-kere su sun ka san abin da duniya take ciki su sun ka san yadda ake yi ma mutane sarko a kada su su suka san yadda ba a barin duniya ta zamna lahiya ko ba haka ba sai suna ganin kamar cin nasara za su yi amma aikin banza wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi lima takfuruna bi ayatillah dan mi kuke kafirce ma ayoyin Allah kuke bijire ma ayoyin Allah da manzannin Allah wa antum tashhadun amma ku kuna shaida cewa kun san cewa ba gaskiya kuke aikatawa ba abin mamaki ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi lima talbisuna alhaqqa bil batil don mi kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya wa taktumul haqq sai ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna da sani akan hakan ka don mi kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya kun gane sirrin abin da annan duk mutumin da ya san bata ga ta ga fili ba zai bi ta ba babu wata aqida a duniya wanda za a zuwa a yi sallatta a nuna cewa banna ce mutane su karbe ta ba zai taɓa yiwa ba kada ka taɓa sawan tsammanin duk waɗannan aƙidodi da ake gaya ma ba su da kyau kana ji suna cewa a'a duk mu addini guda ne muke yi kuma Allah guda muke bauta ma kuma aljanna ta mai bauta ma Allah ce kaga wannan duk dubara ce ake yi ina fata an fahimce ni in an ce ma aqida ba ta da kyau akwai abubuwan da a boye ba za a taba yarda ka san su ba sai an gane hankalinka ya bar aiki sai an gane ka kamu ina fata an fahimce ni to shi yasa kuke ganin addini masu da'awa na zamani masu wayo irin akidodin da ba su da kyau turai suna samun karbuwa kuna fahimta ta yanzu a kasar Swiss tana ɗaya daga cikin ƙasashen turai nan da nan mutane suna shiga cikin addinin shi'anci mi yasa saboda a cikin shi'anci akwai addinin mutu'a mutu'a shine mutum in ya ga mace ta burge shi su yi auren su aure wanda za a sanya ma lokaci shekara guda wata shidda sati guda awa guda ah sai tura sun kace voilà voilà l'islam modéré eh voilà l'islam c'est comme ça l'islam wannan shine musulunci da ya kamata a yi tunda yana yiwa ka gama ku yi zancen awa guda in an ka kulla musu aure na awa guda an ka bata kuɗi awa guda ta kai shi auren ya lalace menene bambancin wannan da karuwanci babu amma saboda su turawa kaga sun ga daɗi inda daɗi shi wala islam sai sa islam modere ba irin wancan musulunci wanda ga cewa sai an yi aure shine talbisul alhaq bil batil ku cudan yadda gaskiya da ƙarya ko ko mutun yazo yana zikirin annabi amma da fiyano kaga kidi haramun ne ko halal ne zikiri halal ne ko haram zikiri halas ne ko salatin annabi halas ne ko haram to kiɗi wa to in an ka haɗa kiɗi da salatin annabi kaga kun gane ko to talbisuna alhaqqa bil batil mawaki in shina so shi samu matasa sai ya samu fiyaro sai shina zikirin annabi kaga kiɗin da an ka sa saboda gayu suna jin daɗi sanan ne an ka same su an ka ja su an ka nuna musu addini da suke shi ko annabi sallallahu alaihi sallam bai taɓa yin zikiri da piano ba ko ba haka ba amma kuma an ɗauko wannan ansa to wanda bai iya barin music ɗari bisa ɗari ya saba da sai ya saurari mali yaro sai ya saurari bob marley to to ya ce kwata kwata abar music bai iyawa amma ya ce ana dan saurarawa tare da zikiri sai a to sai bon abin yana yiwa Allah ya gane da mu abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله